أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم قراتمنا للتاف يا قتة الفريدة وزام كانت أقلشان فصلين قوم شاؤكم za mu tashi baitin da saidi muhammadu nazifi yake cewa wala tu'zi sahabahu fataksara safqatan وما قد عملت أكل حبائب كوتي فموذيهم يوذي النبي وقدوتي فكم متهاوين بهذه البلية وإياك والآمان من مكر ربنا ولو كنت أترابا بكل فضيلة فللنفس من عيب ونقص وكفة نذير كمالات الإله ورفعتي فمهض الرجاء أمن ومهض مخافة إياس توسط تنج من قبه الكسلة فبين الرجاء والخوف كن مثل دائر وقف من عذاب ورد من وسع رحمتي wannan shine karshen fasali sai sa makaranta baiti shida kenan shehu yace wala tuzi sahabahu karka cutar da sahaban shehu tijani sawa'un kai din batijani ne ko ba batijjani ba ne kowaye kai ko me matsayinka kar ka yadda ka cutar da sahabbai bi ma'ana muridan shehu tijjani a halin ɗariƙati fata kasarar safakatan sai ka yi asarar cinikinka ko ka yi asarar kasuwancin naka a safaka ɗin cinikin da aka ƙulla ba ka ƙulla ciniki da ubangijinka ba inna Allah hashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna to wannan cinikin yake magana in ka in kana cutar da tijanawa sahabbai da muridai na shehu tijani to za ka yi asarar wannan cinikin da ka kulla da ubangiji ina fata an gane shi yasa a ƙasa mai shirke maka fata halika ma'al halikina sai ka halaka tare da halakakku kuma ba za ka gane wannan ba sai ka zo mutuwarka in kana raye kana cikin musulmi tunda kana sallah kana faɗin la ilaha illallah to ba a nan gizo yake sakar ba cutar da musulmi ga magari ma yana hana cikawa da imani ko a nan kawaidin karanta a ƙarshe ƙarshe ya kawo maka dalilin da yake sawa mutum ya cika ba imani na farko ya ce maka mai a tahawunu bis salat wa shurbil kamri wa uququl walidaini yace maka wa iza'ul muslimina da cutar da musulmi ga magalin musulmi ma kana zalunta sa kana cutar da shi to in ka zo karshe ba kyau zaka cika ba imani to ballantana almajiran shehu tijani wanda suke da daraja ta musamman saboda haka karka yadda ka cutar da su fa ta kasara safqatan sai kai asarar cinikin da ka kulla da ubangijinka wa ma kad alimta abinda ka aikata a baya sallolinka da azuminka da karatun qur'aninka da tasbihinka da duk wani abu da ka aikata da ake rubuta lada in dai kana cutar da sahabban shehu tijani to wa ma kad alimta duk abinda ka aikata kala haba'i kamar kura ne bi kawatin da ake ganinta a taga shine haba'an mansura duk abinda ka tara ne yawan ibada zai tashi a banza kal haba'i kamar kura bi kawwa da ake ganin ta a taga ai mun san taga ko ko ka ce window window turanci ne shine yace ai kharqu nafizin fil ha'idi wani tsagewan garu ko wata kafa a jikin garu da ake ganin ta iska tana shigowa da hasken rana sai kaga wani abu kamar koyayin ƙanana suna yawo a cikin hasken rana da yake shigowa ta taga to na shine alhaba'ul mansur kura abin ɗaiɗaitawa ko ka kama ba zai kamu ba ga shi dai da ida kana ganin sa amma hannunka ba zai kamawa ba kuma ba yi da wani amfani gare ka to saboda haka ka kiyaye in ba ka ba aikin ka zai zama kal haba'i kamar kura ne wanda ake ganin ta bi kawwacin a taga idan rana ta haska fa mu zihi mu kaga mutum da yake cutar da almajiran shehu tijani to yuzin nabiya fa yana cutar da annabi ne wa ƙuduwaci kuma yana cutar da abun koyi na shine shehu tijjani in baka sani ba yanzu ka sani domin na shehu ce maka ai ala na'am man yuzi a sahabahu ko ai abun nufi li'anna man yuzi a sahabahu radiyallahu anhu wa annabihi amin yu'zi yana cutar da annabiya wa kudwati kuma yana cutar da abun koyina tunda manzo Allah ya gaya wa shehu tijani ashabuka ashabi wa talamizuka talamizi wa fuqara'uka fuqara'i to ka ko an ka cutar da su kamar ka cutar da sabban manzo Allah ne kaman ka cutar da almajirai ko talakawa ne na manzo Allah fa kan mutahawilin da yawa mutumin da yake walakantawa bi hadhil baliyati da wannan bala'i yake ɗaukansa ba komai bane ya ta cutar da su da harshensa ko da bakinsa ko da wani abu na gaɓoɓinsa yana ganin wannan ai ba komai bane don ya cutar da su ba abin da zai faru to akwai bala'i da yake jiransa shi ya sa malai anan ya masa addu'a ta fatan alheri da ya tafa kan mutahawinin bi hazil baliya da yawa ana samun wanda yake walakanta wannan bala'i yake ɗaukarsa ba komai ba sai ce jabarallahu halana wa halahu Allah ya tsara halayenmu da halinsa wa asulaha ma'alana wa ma'alahu Allah ya kyautata makomarmu da makomarsa ya dawo daga barin cutar da sabon shehu tijjani sai ce wa iyaka ina maka kashe ya kai muridi sadiki wal amana akan amincewa min makarin rabbina daga tanadin azaba ta ubangijin shine makaru ka sakankance ka shantake kai kawai aljanna za ka je ba ka tsoron azaba ina fata an gane ka san ku Allah ya ce fala ya munu makaran lahi illa alqaumul khasirun ba mai amincewa tanadin azabar Allah tanadin da Allah yayi na azaba ga masu sako illa alqaumul khasirun sai mutane masu asara dama yana ga kafirai afa aminu makaran lah shin wai ku kun amincewa tanadin azabar Allah to fa fala ya manu makar Allah illa alqaumul khasirun to shehu shehu Muhammad al-Nazif yace maka wa iyyaka ina maka kashedi ya kai muridin tijaniya wal amana akan amincewa min makari rabbina daga tanadin azaba na ubangiji yace walau hukuta atraban koda ka buzbulci tsarai ku koda ka tsere wa sa'o'inka bi kulli fadila da dukkan wata daraja ko ana tsammanin kai waliyi ne ana ce ma kai salihin bawa ne kai mai tsoron Allah ne kai mai takawa ne ina fata an gane ko da ko ko ana cewa kai malami ne ko me ka fi su da shi su sa'o'inka to kar ka yadda ka amince wa tanadin ubangiji na azaba yace falin nafsu min aibin ka sani zuciya tana da irin nata aiboba ai annabsul ammaratu bisu zuciya mai yawan umartar mai ita da miyagun ayyuka to tana da irin nata aibobi sai ka san su wa naqasin tana da irin tawayarta wa kisatin tana da irin kaskancin ta ai da na'atin wa wa haƙara kaskanci da walakanta zuciya tana da irin nata naziru kamalatil ilahi kini ko kuma sabanin cikar daraja ta ubangiji wa ri'ati da ɗaukakar Ubangiji, wato abin da yake nufi zatin Allah maɗaukakin sarki shine kaɗai yake da kamala da cikar daraja da kuma ɗaukaka ta ƙololuwa. Kai ɗin kowane ne kai, to kai kaffa kaffa da zuciyarka, kar ka yadda ka sake mata ragama, wai don kai ana ganin salihi ne ko mai tsoron Allah ko waliyi ne ko malami ne, ka bari ta ja ka zuwa ga hallaka. fa mahabun raja ka ga tsantsar ƙaunar rahama zalla ai arraja'ul khalis in ji mai sharhi tsantsar rahama wato ƙaunar rahama kai karin jayi da raja'i baka tsoron azaba aminin wannan amincewa makarun Allah ne ka ce kai ai kawai mu tunda mun ji falala an ce wanda ya kalla salatu ma shi kafa ɗaya ma shikenan ba zai shiga wuta ba shikenan ka dogara da wannan ka shantake baka tsoron azabar Allah a'a aminin wannan kamar ka amince wa makarun Allah ne sannan wa mahabu makafatin tsantsar tsoron azaba kadai ba tare da kwaɗayi ko ƙaunar rahamar Allah ba iyasun shi kuma ɗaya bai ƙaunar rahama ne ka san ko Allah ce la ta asu min rauhillah innahu la yai asu min rauhillah yawwa kar ka yadda ka karkata zuwa ga guda ɗaya ba tare da ɗayan ba sai sai maka tawassat ka zama a katsaki bainal khawfi war raja tanju zaka tsira zaka samu tsira min qubhi khaslati daga mummunar dabi'a shi da ta rinjayar da raja'i ko rinjayar da tsoro sai ma yake fa bainal raja wal khawfi kun misala da'iri kun misala da'irin ka kasance kamar tsuntsu bainar raja'i kana tsakanin kaunar rahama wal khawfi da tsoron azaba abin da yake nufi a nan ya zamanto arraja'u shine fukafikinka na dama alkhawfu shine fukafikinka na hagu da shi kake tashi a cikin ma'arifa a cikin wilaya kake kaiwa duk kololuwar da zaka kai ka sani tsuntsu idan aka ce an karya masa fukafiki daya to ba zai iya tashi ba to idan ya zama fuka-fiki ɗaya ne da kai a cikin tasawufu shine arraja'u kadai baka da fuka-fikin wato alkhawfu to babu inda zaka ji tashi ma ba zaka iya ba ballata na kai wani matsayi ko kuma ya zama kai fuka-fikin khawfu ne kawai da kai baka da ɗaya fuka-fikin na raja'u shi ma ba za ka iya tashi ka je ko ina ba a cikin wilaya ko a cikin ma'arifa dole ne ya zama kana da fuka-fiki guda biyu misla da'irin misalin tsuntsu da Allah ce maka ya tsiru bi janahihi wala da'irin ya tsiru bi janahihi ai haka Allah yace wala tsuntsu da yake tashi da fuka-fikinsa guda biyu to kai ma ka zama misla da'irin bainal khawfi war raja'i wa khaf min azabi to nan ya fitar maka da kan zancen a rayuwarka ka ji tsoron azabar Allah warju min wus'i rahmati kuma ka kaunaci yalwar rahamar Allah ka dinga jin tsoron azaba don babu garanti kuma ka dinga kauna na samun rahamar Allah to har mutuwa ta zo maka amma imamun nawawi a cikin wani hadisi da ya yi masa sharhi a riyadu salihina ya kawo inda kowanne ya kamata a ce ya ɗan rinjaye ɗayan kaɗan ya ce in kana rayuwar duniya kana cikin halin lafiya ba ka tunanin kusantowar ajali to a wannan lokacin ana so ka ɗan rinjaye da tsoro kaɗan a kan ƙaunar rahama ya zama duka suna nan amma kafin rinjaye da tsoron saboda shi zai sa ka kiyaye dokokin Allah ka daina saɓawa Allah ina fata an gani amma yace lokacin da rayuwarka ta fara zuwa ƙarshe ko shekaru suka yi yawa ko kuma ka ga alamun jinya ta ajali to a lokacin kuma ana so ka ɗan rinjaye da ƙaunar rahamar akan tsoron azaba amma ya zama dai ala ayi hali dukkan su suna nan sai dai ga wani lokacin da ya kamata ɗayan ya ɗan rinjaye ɗayan ga kuma lokacin da ya kamata ita ma tsoron azaba wato ƙaunar rahamar ta rinjaye tsoron azaba to amma da ya zama duk halin da kake ciki guda biyun nan kana tare da su ba ka rabuwa da kowannen su to alhamdulillah mun gama fasali na goma sha uku Allah kai mu gobe za mu shiga fasali na goma sha hudu insha Allah fasalin fi shuruɗi taharatul ma'iyya li jawharatil kamal fi madhi sayyidir rijal sallallahu alaihi wa sallama wa sharafa wa karrama wa majjada wa azzama alhamdulillah